بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مروكين سركي مي ساكيا الخير in ba manta ba a karatun da ya gabata mun karkare duk wani bayani da malin ya nufin bayyana ma al'umman musulmi saboda shiryar da su su fahimci aƙidan 'yan shi'a da abin da shi'a suka ƙunsa na miyagun al'amara domin ka iya fahimtar sauran saƙonnin da malam zai gabatar maka a cikin wannan aiki nashi mai matukan mahimmanci Allah ya mai sakayya da alkhairi malam ya ce almabhasu sadis naqadun amul lil muallifi wa manhajihi fi kutubihi Mala ya ce ga naƙadi na gaba ɗaya. Kun gano wannan da kyau ko? Naƙadi da za a yi, in aka ce naƙadi shi ne abu abubuwan da ka aikata ko abubuwan da ka faɗi ɗaya bayan ɗaya a warware su da dalilai, a bayyana inda kai daidai da inda kai ɗirkaniya da inda ka zo da hayaniya da hargowa. Shi ne Mala ya ce za a yi naƙadin shi mutumin. gangan jikin shi tun daga kan shi har ƙaramin yatsin shi da kuma manhajin shi a cikin littafin shi kafin naƙadin abin da ya sa a cikin littafin misali wani tsari wata hanya ya bi na wannan rubutun da ya yi kun ji ɗaya na biyu kuma za a yi magana dangane da littafin sun mahata daitu to kuma za a yi naƙadin littafin shi sannan sai abubuwan da ya rubuta ya sa a cikin littattafan ɗaya bayan ɗaya za a magana Allah ya sa mu dace. Qablar dukhul fi raddi al-mufassali alas masail Bala ya ce kafin mu tsunduma wajen yin raddi filla-filla alal masail akan matsalolin da ya kawo. Matsalin zagin sahabbai, matsalin cin mutuncin Allah, matsalar rena manzan Allah, matsalar cin mutuncin hadithi, matsalar cika, kun gano wannan da kyau ku kafin a zo kan waɗannan. Allah ce zakar hal mu'allifu fi kitabihil awwal wanda shi wannan marubuci Tijjani as-Samawi ya ambata a littafin shi na farko mai suna Summahata Daitu. Kun san littafin guda hudu ne. Bayan Summahata Daitu akwai Fas'alu ahlad dhikr sannan la'akuna ma'as sadiqin sai kuma a shi'a hum ahalus sunna kun gani to male ce a nan manhajin da ya bi a wajen rubuta wannan littafi na sun mahata daito to za a naƙada shi sannan a yi naƙadin kayan cikin littafin labudda le min waƙafatin ma'ahu li bayani halihi Doktor Arruhail ya ce, Ba makawa gare ni in ci birki, in tsaya in yi bayanin halin shi marubucin littafin, waman hajihi da kuma hanyar da ya bi, allazi tsara alaihi fi ta'alifi kutubihi hanyoyin da ya bi da tsarin da ya lazimta ma kanshi wajen rubutun waɗannan littattafai nashi, wama da sidikihi. sannan za a yi bayani dangane da zurfin gaskiyan shi ma'ana gejin gaskiyan shi shin duk abin da yake faɗi yake rubuta gaskiya ne kun gano wannan da kyau ko ina ne asalin magaryan tikewa na gaskiyan shi wa amanatihi kuma za a yi magana dangane da amanan shi wa mablagihi fil ilmi da kuma ilimi ma'ana za a gwada gejin shi a ji daidai ina ya ci birki a harkan ilimi liyaƙifal ƙari'u ala zalika bi nafsi sau da mai karatu ya tsaye da kan shi ƙabla shiru'i fi ƙira'atin raddi alaihi kafin a shiga yi mai raddi kasancewa wai ma tukuna wa ake maraddin kuma abin da ya rubuta ɗin ya cancanci a mai raddi kun gano wannan da kyau ku sai an bayyana ma komi da komi game da shi da manhajin da ya bi wajen rubutun littafin isa jama'a ba kowa ne don ya zo ya tsaya gabanka ya yi surutu ya yi ihu da kalmomin ilimi shi kenan wasu ya zama mai ilimi ba ko kun gano wannan da kyau ku ba haka ba ne da wannan ne musulmi suka ci baya kuma da wannan ne musulmi aka ba aka hallaka su duk wanda ya zo ya magana kawai ya ja larabci ya ja kaza ya masa surutun iska shi kenan kawai sai su ta kenan ai malami ne wani kuma ƙarshenta yana tafar da wasu guba wanda in suka sakaci ya shayar da su wannan guban to za ta yi masa illa duniya da lahira shi ne malam zai zo ya aje maka tijjani a samawi a gabanka in aka gama haske maka shi ciki da waje to sannan sai ka gane to kai da kanka ba sai an gaya maka ba Allah ya sa mu dace wa zalika bi bayani jahalil muallifi Mala ya ce, A don komi ba za a zuma da bayani dalla-dalla a kan cewa shi marubucin sun mahata da tijjani a samawi ƙasur gumin jahili ne, wa gururihi sannan kuma za a yi bayani a kan irin yadda ya ruɗu a karan kanshi, da kuma yadda ya ruɗu wasu da yawan gaske, wa kazabihi da kuma ƙaryen shi. za a tona asirin ƙarerayen shi wata dilisihi da kuma ha'incin shi wata naƙuduhi fi kalamihi da kuma yadda yake tufka da warwara a cikin maganganun da yake yi wata ba'ir zanna fi ahkami kuma yadda yake bin zato a cikin abubuwan da yake kawa na hukunce-hukunce wa adami tausikihi lin nuƙuli da kuma bebin abubuwan da yake ɗaukowa ya tabbatar da su kawai sai kwararo kawai sai zubo shikenan kawai sai ce an sa a ci gaba da aiki da su wa mukhalafatihi fi kutubihi li usulit ta'alif kuma littattafan shi gaba ɗaya sun saba ma tsarin da a ilmace ake rubuta littattafai allati daraja alaiha ahluhu wanda su gwanaye waɗanda su kai su rubuta littattafai sun fitar da tsarin da ake bi na rubutu shi gaba ɗaya ya sauka kan wannan ƙa'idar. Kun gano wannan? Waka zalika lilman hajjin lade alzama bihi na fit ta'alif, hatta tsarin da ya tsara ma kanshi na yadda zai bojin wannan rubutun ya sauka a kai, bai tafi a kan tsarin cibba. wa mukhalafatihi aidan li aqidatir rafida sannan kuma shi kanshi littafin nashi ma ya saba ma aqidan shi'a al ma'rufa indahum wanda su ƴan shi'a sun san ga aqidan su shi kuma da yace shi ma ɗaya daga cikin su ne ya rubutu don haɓaka wannan aqidar to su kansu ya masu ma jumhuru ya masu jafa'i dan ya saba ma aqidar to wannan kuma ba wani abu ne sabo ba kuma ba wani abu ne bako ba dama tinkatu aƙidan shi'a haka take kun ga wannan mun karanta da ko a baya a cikin littafin al'as'ila har sai da wani daga cikin malaman ahlus sunna fa ya gwaba ma wani hamshakin malamin shi'a cewa kai wai wannan dirkaniya da wannan tufka da warwara da ke cikin maganganunku wai ya haka suka yi ƙoƙarin su daidaita abubuwan abin ya ƙi daidaituwa inda za ka san cewa dama ba gaskiya ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko domin cewa babu wani hadisi ko kwaya daya cikin littafin shi a kaf ba ce akwai hadisin da ke karo a kan shi ba wata ruwaya ko wata fatawa ta wani malami daga cikin malami fa kwaso har a imma na ahlul bait kaf maganganun su karo yake da juna duka wata magana ka ganta kwaya daya in kana ɗauko littafi ka fara bincike sai ga ya rusa wancan in aka ce dan me sai ce wai taqiya ne in ka ɗauko wani sai ga shi ma ya rusa na wannan haka faɗa magana sai ce taqiya ne in ka ɗauko wani sai ga ya rushe wancan kenan duka aqidan shi'a munafinci yake tafa kawai ba wani maganan gaskiya shine malai ya ce hatta aqidan tasu ma ta shi'ar to a cikin wannan littafi na sun mahata daito to shi ya kace-kace ma da aƙidan bai ma tafi daidai a kanta ba. Jaba kuna fahimtar wannan? Wasa ya kuno ta ƙariru haza kullihi filisti dilale ala kulli jizi'iyyatin min kalamihi, mala ya ce zai kasance tabbatuwan waɗannan abubuwan da aka ambata shi ne za a rika kafa hujja da kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin maganganun da ya yi a cikin littafin shi, wa mu ƙara na baina a ƙawalihi sai a riƙa gwada maganganun shi, wal munadara ta baina masa'ilihi da kuma matsalolin da yake kawa a riƙa gwada su ana kallon su, allati yuqarriruha min khilali kutubihi al-arba'a wanda ya kwaso ya gudanar da waɗannan littattafai nashi guda biyu as-salifa dhikri guda hudu nawa muka ce guda hudu as-salifati dhikri wanda an ambace su a baya ko mala yace wa ma wa ha huwa za tafsilu zalika mala yace to gafa bayani dalla dalla yanzu wannan muqaddima ce yanzu kenan an kunna tociloli kamar haka za a yi bayani dangane da halin shi da hanyar da ya bojan rubuta littattafan shi da gaskiyan shi da amanan shi da matukan ilimin shi kun gano wannan da kyau ko akalla kenan shine sai malin yace awwalan na farko jahaluhu jahilcin shi kusan tun a karatun baya malamin ya fara dukan shi yana cewa in kai mai adalci na ƙarshe shine kace jahili ne to ka kyautata adalci kuna fahimtar wannan da kyau ko amma an ka samu jahili in aka ce doktor ya ce wai wai dakta ne shikenan wai wai dan ce wai dakta sai me ya aikin daktan a wajen in bai ba shikenan wannan doctorate degree nashi ba zai amfana mai komai ba shirme je kenan kuma shin shi yayi PhD ne akan harkan addini ko ko PhD ne a me jama'a mun gano wannan dan ka je ka koyi falsafa shine wannan ya baka dama kai magana kan aqida kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya sa mu dace yanzu kawai shikenan injiniyan kanakanci na hada karafunan mota shikenan sai zama shi injiniya ne na abin da ya shafi gini ko wasu abubuwa shi kanshi aka ce je magana ba zai yi ba mun gane motanka ne ta lalace sai profesor haruna kai ta ce sai bakanike ya zo sai mahauci ya zo duk kuma kanikawa ne wannan bakaniken dabba ne idan aka kada sa aka yanka bakanike zai iya zai iya kanikanci a nan amma in mota ta tsaya shi ko mahauci zai iya fede ta a nan to yanzu injin motanka ne ya samu matsala da idan mahauci da idan bakanike wanne kake son ya kalla eh to ka'ida ana aje komi a mahallin shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa yadullu ala zalika ma zakarahu al-muallifu an nafsihi mala yace ba don komi ba abin da zai mana nuni shine abin da shi da kanshi ya faɗi wa atirafihi ya zo ya furuci ƙarara kun gano wannan da kyau ko mana shi zai ma kanshi shaidan jahilci da kanshi ba mu ne za mu ce jama'a ku kallo waje kaza jahili ba ne a shi da kanshi ku rabu da shi jama'a kun ji ka'idan da ake bi wajen nakadi ba mutum ya zo ya ta surutu ga abin da na shirme ba ne a shi ne ya bayyana jahilcin da kanshi Malai ce bi annahu laysat indahu maktabatun khassa shi da kanshi yace bai da littattafai bai da wani library bai da wani wajen karatu na musamman illa ba'da an ahada lahu rafida sai bayan da 'yan shi'a suka yi mai kyautar littattafai fil iraq a iraki majmu'atan min kutubihim wanda aka tattaro mai littattafan su 'yan shi'an aka ba shi kyauta kenan ku tsaya kafin kyautar littafin akan waɗannan abubuwan da ilmomin da ya shafi abin da ya rubutu a kai shi menene shi jahili ne bai san komi ba tun da ya taso ya digiri na ɗaya ya digiri na biyu ya digiri na uku akan falsafa akan wannan abin da ya rubutu ma akan shi tukuna ba ma addinin musulunci ba shi da kanshi ya shaidar da cewa shi jahilinsu ne amma da ya je iraki aka ɗebi littattafan nan aka ba shi kyauta har fasan da aka ba shi littattafan ba bai fagansu ba kun gano wannan da kyau ko zai zo ya faɗi daga da bakin shi ya ƙulu shi kenan ma malai ce gashi yana cewa wa fuji'tu inda dukhuli ila manzili yace kwatsam sai aka mamaye ni kawai yayin da na shigo gida sai kwatsam gani ga bi kasaratul kutub littattafai masu yawa allati wasalat qabli wanda sun riga ni isowa wa arabtu masdaraha amma na san daga ina suke farihitu kathiran sai ni farin ciki mai yawa wa nazamtul kutuba sai na tsara littattafan fi baitin a wani ɗaki hasin na musamman sammaituhul maktaba wanda na kira shi da cewa ɗakin karatu jama mun gano wanda da ke ku wai kawai sai fara ne sai fara rubutu to tambaya anan yanzu kawai sai ka je ka kai ziyara asibitin shika sai likitocin nan da unguwan zoma da masu aikin jinya sai suka haɗo maka littattafan da suka karanta suka zama abin da suka zama suka aiko maka kawai sai ka shiga ɗaki sai ka shirya littattafan na ɗaki an jima kawai sai ka fito ka sa farar riga ka ɗaurin taya nek taya kawai ka zo ka ce ni dakta ne abin da ya bai kenan yanzu likitocin sun kallo wanda za su ya zama me jawabin gane wanda da kyau abin da fa yayi kenan ba kakkara ba ɗaya biyu wai daga tsara waɗannan littattafan kawai shikenan har ya samu yancin ya rubutu a madadin musulmi da musulunci bai koya ba fa jawabin gane na karanta muku a baya ku je ku ji kasusuwan farko farko a tarihin shi yace su sun taso sanda suke yara abin da aka koya masu shine tsallan zikiri kuma gano wannan ke ku da kasidu kadai abin da ya koya kenan ko ba abin da ya faɗi ba kenan shi da kanshi daga nan sai koma harkan karatun boko ya je karanta philosophy a haka ya zama wa dakta kawai da ya kai ziyara iraki an bashi littattafan shi'a wai har yanzu zai wakilci 'yan shi'a wajen rubutu jama'a kun gano wannan da kyau ku malici ya faɗi wannan magana ne a littafin sun mata daito a shafi na 86 zuwa shafi na 87 jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine adalcin da zaka iya mashi shi da kanshi yace shi jahili ne sai da aka bashi littattafan ne sannan ya tsara wannan littattafan ko kuma sai ya sa wajen maktaba sun mai ya ƙulu ba da zalika bayan wancan magana sai ya ce safartu ilal asima ce sai kuma ne tafiya zuwa babban birnin ƙasansu ina ne ƙasan nasu tunis mun gane wannan wa min hatu a wannan babban birnin ne ishtaraitu sahih al-bukhari yaje sai sahih al-bukhari wa sahih muslim kuma sai sahihu muslim wa musnad al-imam ahmad da musnad al-imam ahmad wa sahih at-tirmidhi ya sai sahihu tirmidhi kaje jahili kun gano wannan da kyau ko wa ya sai sahihu tirmidhi wa muwatta malik da muwatta malik wa ghayriha min al-kutub al-ukhra al-mashhura da kuma wasu littattafai waɗanda sun shahara waɗanda ba waɗannan ba wai kaga da waɗannan littattafan ne ya je ya siyo wa ya koya mai jama'a mun gano wannan da kyau ko ya je siyo da haka ne kawai zai zama malami har zai iya naƙadin sunna wai ya sai sayo bukhari da muslim da tirmidhi da muwaɗa ai da wasunsu ya ce walam an tadir arrujuwa ilal bait ya ce ban jira ma har in dawo gida ba wa kuntu tiwalat tariq yace a wannan tafiya daga ƙauyenmu daga babban birnin ƙasanmu zuwa garinmu bai na tunis wa ƙufsa dama garinsa ya ƙufsa ne wa ana rakibin fi hafilatin naƙali al'umumiyya ya ce yana cikin irin wannan dogon luxurious ne wanda yake na haya ne a tasaffa kitab al-bukhari sai na rika buɗe littafin bukhara haka tasaffa shine karka nuba ɗan karanta nan ɗan karanta nan ɗan buɗe kar kun gano wannan da kyau ko ya rika tasaffuhi haka wa abhasu an raziyatil khamis yace sai na fara bincike don gani da raziyatul khamis abun takeici wanda ya fara ranar alhamis mun gano wannan bari mu ku dan bayanin raziyatul khamis kafin mu je kanta ranar alhamis lokacin annabi bai da lafiya sahabbai sun zo sun cika ɗakin Aisha ana ta cece ku ce irin wannan sai annabi ya ce ku kawo takarda zan rubuta muku abin da ba za ku yi jayayya akan shi ba bayana sai umar ya ce to menene annabi zai rubuta mana wanda ya wuce alkur'ani da hadisi ku gano wannan ya kamata ku fahimci su fa sahabbai fa ba wani wanda a ran shi ya sa manzon Allah zai rasu gaba ɗayan shi sa da ya rasu gaba ɗayan hankalin ya tashi shi ko Abubakar irin yanda ya kware ma annabi to shi san manzon Allah zai rasu kun gano wannan saboda annabi in yi magana yana bayanin zai mutu sai Abubakar sai fashe da kuka kisa suke gan to me ma maza Allah zai rubuta musu kuna fahimtar wannan sai wannan ya ce a bayar wannan ya ce a bari wannan ya ce a bayar wannan ya ce a bari sai annabi ce ku tashi ku bani waje kun cika hayaniya sai in shiya suka ce to shine kaga wannan abin takeici ne an hana annabi ya rubuta aliyu ne khalifa kun gano wannan da kyau ku sai kuma gashi karara a wannan lokacin annabi yana aikawa kuma ya ce a ce abubakar yiwu mutane limanci kuma aliyu a gidan yake da sai ya ce ku ce ma aliyu yiwu mutane limanci ko aliyu baya sallan ne shi jawabin gano wannan da ke ku ba taba ce aliyu ba sai dai abubakar kuma abubakar ne yake limanci tun kafin alhamis din har ranar litini din da annabi ya rasu to bayan nan annabi har ya watsaki ya zo ma ya jagoranci sallah to ka lissafa alhamis juma'a asabar lahadi litinin inda akwai wata magana da sai annabi ce ku kawo takardancin da sun tafi bari in rubuta muku wannan ka kalubale ne na farko a cikin ƙarerayen 'yan shi'a sun ce annabi ya yi jinya ne a ɗakin fatimata zahara ba a ɗakin Aisha ba. To kaga shi kenan faɗi ya zo daidai da zama. In har akwai abin da zai rubuta da ya ce su ba shi waje, ku gano wannan da kyau ku? Da shi kenan sai ce Fatima kawo takarda, Aliyu rubuta. Koko? Wai da ya ɗauko sai Bukhari sai kawai ya buɗo inda wannan labarin yake. kayan kenan shi dama idan shi idan neman ina fata mun gano wannan da kyau wai raziyatul khamis ya fara karantawa mutamanniyan Allah a'thara alaiha mun gano wannan da kyau ko yace ina mai gurin kada a ce ban kai zuwa gare ta ba wa ragama an fi yace amma ban kai ko ina ba wajittuha kawai sai na ga hadisin mun gano wannan yana tsoron ina bincika na bi ya kosa ya gara zaitul khamis kafin a kai gida kada ya kasance bai karanta wannan wajen ba wai saboda gaugawa ya ga mai faru kawai sai ga wajen kun bayyance wannan da kyau ko malai ce karanta sun mata da yato a shafi na 88 yana kawo maka maganganun ne duk zai maka magana da kanshi malai ce falyata ammalil qari'u qawluhu lalle mai karatu ya lura da maganin shi ya ce summa wada'atul kutuba fi makanin inda yake cewa littafan da aka aiko mai ɗan nan ya je ya zuba su a wani waje sammaituhul maktaba wanda na kira shi da suna maktaba wa ka'annahu awwala man ibtakara maktabat wala ce ji shi danke irin wannan kai ka ce wai shine ma ya fara kirkirar maktaba fil buyuti a gida sai ka ce shi kadai ne kun gano wannan da kyau ko yana tabajjuji yayi maktaba sai ka ce shine wani nan fa ya suna waɗannan maktaba ne fa wannan sai ka ce shine wanda ya fara yin wannan summa wada'a laha hadha al-lithm sai ka ce shi ne wanda ya fara sa ma ɗakin karatu suna maktaba allazi zanna annahu lam yusbaq ilayhi a irin zaton shi ba wanda ya fara yin wannan sai shi summa shara'ahu min ba'd zalika sayhaini bayan nan kuma sai fa da ya mallaki waɗancan littattafan da girman shi sannan ya je sai bukhari da muslim da yake neman shirya wai bai da bukhari da muslim bai da tirmidhi bai da muwaɗa bai da waɗannan gaba ɗaya to don Allah a yaya ya san sunna hadda zai ce wai ya bar aƙidan ahalus sunna zuwa ga aƙidan shi a dama ya san shi ne a ina ya san aƙidan ahalus sunna bai da littafan ahalus sunna sai da 'yan shiya suke tarbiyyan shi sannan ne feji sai littafan ahalus sunna saboda sharri jama'a kun fahimci wannan da kyau ko a ina ne ya san wannan to dai bar dai Mala ya ce wal kutubul mashhura fil hadis inda ya ce ya siyo su littafai shaharu a cikin wanda suka shahara a cikin hadithi ba a da allam ya kun inda hu wala ya arifu ha bai da littafan kuma ma bai san su ba dan zai faɗa a cikin littattafan da aka aiko mai ne ake mai magana kan sayar bukhari da muslim tambaya anan mutumin da ya firamare ya sakandare ya jami'a akalla kai shekara 20 a duniya haka ne ya digiri na biyu ya digiri na uku har kafan shi ta iya kai shi ziyara iraki akalla wannan mutum ya kai shekara talatin wai bai san aƙidan ahalus sunna ko kwaya ɗaya ba bai san karatun ahalus sunna ko kwaya ɗaya ba wai amma zai ce wai sannan ne ni na shiri kuna fahimtar wannan da kyau ko to dama ya tuntuna kai akan bata kake baka san karatun ba sai da ka sai sayo bukhari kuma da ya sai sayo bukhari wani malami ya je koya mai eh kawai shi kenan don ya iya karanta larabci da ta da baki wannan ya ba shi ‘yanci ne kutsa cikin littafin hanyar rubutu kamar kai ne yanzu ba kawai daga kaje ka sai littattafai na abin da ya shafi likitanci kayi nazari kai ma sai ka rubuta naka eh kaje ka karanta economics ne sai kaje ka sai littafin engineering kawai kai ma sai injiniya ne kacin da kayi nadari kawai sai kama rubutu layi kiyaye fihi na anna hazil kutub la takadu takhalu minha maktabatu ɗalibi ilimin mala yace ji mushirmanci waɗannan littafan da ya kira bukhari muslim tirmidhi sewa muwaɗa da sauransu ya ce hatta ɗalibin ilimi da ya fara neman ilimi yau bai kamata dama a ce bai da waɗannan littafan ba ko ana ko na bai da bukari ana ko na bai da muslim ko turmidi ko muwaɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko ce sagirin ƙaramin ɗalibi fadlan amman ya al'amman ya uddu nafsahu min al'ulama ya ce ballantana wanda yake sa kanshi a cikin malamai wai ta saddalil bahasi har ya tinkara al'amarin bincike wa ta'alib da rubutu fi akhdar masail a cikin matsalolin mafiya hadari wa addaqiha wanda aka fi bin bin keke da keke da diddikin su fi babil i'tiqad a cikin al'amarin da ya shafi aqida mutum da ya irin wannan shigan hanci da kudindini a duniya aqida amma fa kaji inda ya fara har da ya gama waɗannan shekaru na shi gaba ɗaya a duniya ya gama karatun shi ya zama dakta bai fasal tafin yan shi'an nan ba bai sa aqidin yan shi'an nan ba sai da ya je aka aiko mai da kyautar littafan ya yi nazari da kanshi sannan je siyo littafan awalu suna ya yi nazari da kanshi ko shi ne har ya ba shi ‘yancin yin rubutu kun gano wannan da kyau yanzu kamar kai ne ka je ka sai iziya risala muwaɗa askari muktasar da sauransu an jima kawai sai ka zo ka rubuta a halari jama'a mun gano wannan da kyau ko zai yiwu duk ba fikihu ba ne ai ba ka yake yi ba isa wala yace jahili ne wa haza wa qad i'tarafa al muallif fi mawtin akhar a wani wajen ma ya bayyana min kitabihi thumma hatadait a cikin littafin sun mata date bi annahu laysa indahu ma'rifa bi ulumi shari'a ya ce bai da ƙwarewa game da ilmomin shari'a za'iman lifarfi jahalihi wanda wannan yake tabbatar da cewa cikakken jahili ne li'annahu la yahtaju ilaiha fi ba'thihi an ahwali sahaba sai mu zo katu na gaba za mu karanta wannan da iznin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum